نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu shiga babu ma yajibu alwudu wa ma yanqusuhu ko ma yanquduhu ba'da sihhatihi zai magana kan abin da ke wajabta alula da abin da ke warware alulan bayan dacin alulan ya ta inganta a riga an yi alula Allah ta sallah to wani zai karanta mana
الله باب ما يجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته بعد صحته يوجب الوضوء شيئين أحداث يوجب الوضوء شيئا شيئان أحداث وأسباب للأحداث فالأسباب الموجبة للوضوء هي ما خرج من أحد السبيلين دون المؤتان دون النادر الخارج على وجه البر والسلس من بارد ورق وبول ومذي وودي إذا كان ذلك على وجه السلس والاستفراح والوضوء فيهما وجه وإن كان البول أو المذي قائدين على وجه السلس والاستفتاح فلا وضوء فيهما واجب وكذلك ما خرج من السبيلين من غير المحتاج كالحاصى كالحصى والدماء والدود والدود فلا وضوء فيه ويفسد الوضوء الردة ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير سبيلين غير ولا بلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا رعاف ولا رعاف ولا حجامة ولا مسال ولا غير ذلك
فساد بالصاد أو بالسين بالصاد صاد haka suka sana hako? bisad wane na su yi sa sinan? to gaskiya mu namun fa na 'yan kasuwa ne ta saboda alfasad ne ai ba alfasad wannan fasad bisin ai kaga bai da ma'ana alfasad din shine wannan kyaskyasku da ake yi kyas-kyas da ake da aska balle-balle kuke ce mutanen ku eh shiban jini shiban jiri wannan kananci ne a mu dai mu a tsoro can kyas-kyas su suke ce masa eh haka za a ga da an yi za a ga ya fito ina ma da shi a nan kan gashi ta ta bismillahir rahmanir rahim ma da ce babu ma yujibu alwudu abinda ke wajabta alula ke gada da alula wa ma yanquduhu da abinda ke warware shi ba'da sihhatihi bayan ya alulan ta inganta yujibu alwudu shay'ani abuwa guda biyu su suke wato wajabta alula ahdath kari wa asbabul lil ahdath da kuma abubuwan da suke gada da kari din wannan me ta ina malamai suka gane wannan wannan abubuwa ta yana suka gano ya aka suka iya gewaye cewa abinda duk abinda kaga ya warware Allah abu ne kawai bai da na uku irin wannan ai bai da mace da malaman lugha ko malaman malaman nahwu ce maka duk abinda ka gani ko dai suna ne ko fi'ili ko harfi wannan ma'aluhu wa sabiluhu ila al-istiqra wa tatabbu an je an wato gewaye nasu shari'a ne aka gani aka gani ba sa fita daga waɗannan abubuwan guda biyu Na'am sai ce ahdath sune abubuwa na kari wa asbabul lil ahdath da kuma dalilai da suke sanya a samu kari din kamar bacci ko abin da kama da wannan. Fa amma al ahdath amma abin da yake kari al mujiba lil wudu'i wanda suke wato wajabta alwala fa hiya ma kharaja min as sabilaini shine abinda wato sune abinda suka fito daga hanyoyin nan guda biyu dal mu'tadi na abinda aka saba cewa dama yana dan adam yana fitarwa a cikin waɗannan hanyoyi guda biyu. dunan nadin ba wanda yake shi loto-loto yake fitowa ba to daga nan kaga an shigo cikin wasu abubuwa kuma kaga bai da jama'a na malamai mutum yayi bawali ya riga ya yi wannan duka filasta warware saboda dama duk wannan hadafi to annadir ba annadir annadir al-kharij ala wajhi al-marad shine abin da yake nadiri ne yana fitowa ne saboda rashin lafiya wannan yana wurin alula baya wurin alula shi malam malam ya togace shi wasalas da kuma mai salasin fitsari haka mai yoyon fitsari haka wannan duk baya cikin abin da yake yake wato warwar alula min ghaidin aw rihin aw bawl wannan abin da suke warwar alula wato gaidi ne ko rihi ne ko bawli ne aw mabiyan ko mabiyi ne aw waliyin ko wali mai bambanci tsakanin wadi da wadi shi ne shi galibi tsofin mutane haka masu nan shekaru suke yinsa bayan sun gama bawali haka ya kaɗan biyu baya yake cewa wa amal ahdathu al-mujiba lil wudu'i fa huwa ma kharaja min as-sabilayn inda al-mu'tad duna an-nadir al-kharij ala wajhi al-marad was-salis min ghaidin aw rihin aw bawlin aw madin aw wajin idha kana dhalika ala ghairi wajhi as-salis wal-istinkah shi wannan wadi din ko shi kanshi ma bawalin idan abin ina fitowa ne a al'ada ba a fuska na cewa ya zama mutum wani ciwo ba yana yoyonsa ko a listin ka ya zama kamar ya aure shi haka masu wallar rura haka idan an samu haka to shikenan wannan ba za a ce na yayi Allah kuma da Allah ta karbar wurewa sai ya sake yi wannan shine shi abin da ba yake faɗa ta wa in kana al-bawl wal wal madhi kharijain ala wajhi salis wal istinka fala wudu fihi ma wajib wannan ba wajibi ne sai Allah ba amma mustahabi suna faɗa mustahabi za mu ƙara yin magana kan wajen insha Allah waka zalika ma kharaja min as-sabilain min ghayr al-mu'tad haka zalika abin da ya fito daga daga wato hanyoyin guda biyu wanda ba wai al'ada ne a saba gani suna fitowa ba kal hasa kamar wani dutse haka aka gani ya fito eh tsakuwa haka wadam ko jini wadud ko kuma wato tsutsa fala wudu fihi babu alula ويفسد الوضوء الردة الولاء ردنا باتاتا ولا يجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين da abin da ya fito daga jiki wanda ba hanyoyin nan guda biyu ba to baya bata alula min qai'in na wato abin da aka yi na amai wala qalasin ko abin da ya zama wato gyatsan magwasan da aka yi wala balghamin ko kuma majina wala ru'a ko kuma wato haɓo wala hijama ko kuma ƙaho da ake yi wala fasadin ko kuma abin da aka yi na shi ɗanɗan lokaci ce masa shi da wanda tsaga-tsagan da ake yi haka wala gairin zalika to wannan ga ashe abu wasu abu tsari da mala ya kawo mana anan akwai matsaloli da ya faɗa na farko da matsalan da ya kawo shi ne yake cewa ma karar na sabbin al-mu'ta dunan nadiri abubuwan da suka zama ba nadiri ne aka ake samun su galibi da ruwa ke sa a same su ba sa warware alwala wanda me yawa zai sa wajen malam me yake nufi abin da ke fitowa ta fuskar nadiri me yake nufi cewa banan baya warware alwala ya shi ne da ya sake faɗa a can haka kamar a ce mutum ya ya haɗiye wani wata tsakuwa haka ya sa a ko sai ya fito cikin wato abin da ɗinsa haka zalika dutsa wacce take ba wai ta tana cikin bayan gidan ne ba ta fito wannan da yawa ba wasu daga cikin malamai ba sa ba wai muwafaka aka yi ba akwai sabani tsakanin malamai wasu na ganin duk abin da ya fito ko da wato nadin ne ko ba nadin ba inda ya fito daga cikin wato bayan gidan mutum ko kuma gaban sa shikenan wannan kawai ya ya bata masa alwala ya warware masa alwala amma dai shi masu malikiya wannan shine shine ganin su suna ganin abin da nasi ya zo shine akan su waɗannan al'ahadat ɗin kawai al-buhtada ba wa annadira ba al'ahadatun nadira wannan wasu suna ganin ba abin nan bane to amma abin tambaya anan zai yi a sami kamar dutse da suke magana ko dutse da suke magana kamar tsakuwa ko wani abu zai yi ya fito ta hanyar da ba ta hanyar shi wato bayan gidan ba
a ba a ba amai ba
kamar yana kama da basu ko a ce kamar nasu haka wadda gurin yakan yakan zama kamar miki wani yana iya kaiwa ya a jallin da yakan fitar da
tsutsan tsutsan shi an tabbatar shi shi ba tare ke da bayan gida ba wannan zai fito kawai to da to akwai wani kuma lokacin dutse eh musamman ta yaro yana iya fitowa ta gaban mutum da- ko saboda ya to bai gaggaro ba to wani lokacin ko ta magani ko ba ta magani don allah ya kawo ya yi sunku ya kamar fitsari zai sai dukkan dutsen ya fito hakan iya samu
suna ce mai kidney stone shi ma ciwo ne eh dauke shi ma ciwo ne shi ma ciwo ne akwai maganin ma da za a ba mutum ya fitar da shi Ya.
kuma kamar yan sakwakwani haka eh kuma kamar fitsarinsu zai yi ta gaban nasu ta gaban nasu to haka wannan da abu ne mai zama al-muqtal baka ai baka cewa mutum zai alula ni na fi fahimtar ma- ma- wato ra'ayin baki a wannan da abu ne mai zama ba al-muqtal din ba inda misali an tabbatar cewa shi dutsen ce wacce take tana wajen wato bayan gidan da sauransu a- ya fito kaga ruwa nan ba za ka ce mutum zai abin nan ba amma da abin da ya zama irin wannan laluran da kuke faɗa to kaga ai abin a fili yake cewa wannan wasu wannan larura ne ya kawo haka haka zalika wanda ya tsinci kanshi a cikin sarrafa fitsari haka masu yoyon tsari idan ka ce kullum sai Allah to ai kaga ka- ka ka ba shi biya abun zai mishi yawa kwarai da gaske don kallon mai Na.
asirin ba su bin wani mun jini ko sai yin gazi ba haka ta bayan su
eh wannan ka ai kaga wannan ma idan dan bi za a Allah ai kaga ba shi mariya daga cikin abin da yake kawai larura ne ba idan ya Allah shi na farko shikenan ba wannan ba zai bar za- ya warware mishi alula ba sai dai a shawara istihbab shine sai a ce ya sake alula eh to me mustahaba fa daga cikin mata hmm? allon za ta rika yi koyaushe ko ko eh eh da kace shin kaga shin kaga ita ita- ita larurar ta ai ba haila bace eh amma dan tana kin sallar misali ya ya- ya ya zubo za ta yi wa sallanta Eh, amma in za ta sake yi kuma wannan al- alama bil istihbab ko ah, inda inda kafir min al ulama cewa ta sake yin alula wasu malamai kusa cewa in ma ta samu wannan to duk suna faɗan cewa da da abin da ya fito akwai masu ra'ayi cewa da abin da ya fito a gaba da baya to wannan kawai yana gaje da yin alula saboda haka wannan za a yi mishi alula baki daya to amma ga hadisi na Imam Muhammad da Al-Ismaili ya ru- suka ruwaito mazala yake cewa tusalli al-mustahada wa in qatara ad-damu 'ala al-hasir tusalli al-mustahada ta cigaba da yin sallah ko da jinin ya ya- ya fata tabarmanta da take sallah din ta cigaba da yin sallah abinta saboda ita wato a wannan yana da wahala ta ta iya rabuwa da shi ai ga mai larura irin wannan wani lokaci yakan musu yawa haka har ya zama ya wuce misali to shari'a kuma ta zo don kowa ya sha wuya ba Allah bai sanya mana kunci a addini ba saboda haka wannan abin da ke mafi alheri shine kana ce mata sai ta sai ta wannan a to sai ki cewa wa yafsidul wudu ar-ridda ridda na bata alula wannan ra'ayin malik ne malik ya yi tsanani akan wannan babu sosai shi a wajensa idan aka yi ridda to hatta ma ba ma alula ba duk wani aikin alheri da kai diya shikenan eh har haji da waye da sauransu duka shi a aure aiki ya lalace a to da ana ana magana ibada kai kana magana bari A ibada duka duka an ce shi malik ya ce duka a- ibada ta ta su kurkuce shi aure ai kaga wani yana da sauƙin al'amari tunda ah, kafirai mun suka aure ba ana kau da kai daga auren su ba inda kuma zai dawo ta musulunta idan matar tashi shi ma daga baya sai ya zo ya musulunta kaga ah, shi shine haƙu biha Eh, zai ana maganan dai ibada wajen malik ko ya dawo addini sai da su rushe sai ya sake wajen imam malik sai ya sake shi sa alai yake ce eh to su kuma sauran malamai gaskiya ba ba ba wannan saboda ayan da shi ma maliki magana ta zo mutlaka ta zo muqayyada kuma ta zo mutlaka ta zo muqayyada ayan take eh wannan la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takuna min Sai ya bi zai kawai lalata da na kan duk wannan ai ba ba- ba ita ce ayan da ya kamata mu kawo ba Eh, wanda da ke cewa haifza amaluhu kaga haka haka faqad hafiza amaluhu huwa fil akhirati yawa to kaga haka ayan ta zo mutlaqin ta a sakenta amma wata ayan sai ta kawo fa yamut wa huwa kafir wa man yatadi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir na wannan ita ce ayan da malamai suke ma malik hujja da ita wajen wato ah, taqyidi cewa wannan ayan ita ma to a a dauke wannan ayan amma ta hukunci da wancan ayan da ta zo a sake cewa idan mutum ya yi musulunta ta yi rida na kuma ya dawo to in ya dawo wannan aikin da ya baya kuma duk aikin nan ubangiji zai dawo mashi da abin shi kuma wannan gaskiya ya fi karfin dalili saboda ayan gashi ta kanta muƙayyada ce an mata an dabaibace ta da da, da almaut wato shi kaga mutuwa ake magana in ya mutu shine ake sai ya lalace sannan kuma a mun saba mazala ya yi magana cewa duk wanda ya musulunta ya yi kyakkyawan wani aiki ubangiji zai tafiye mushi da wani aiki nasa to kaga wanda kuma ya rinda ya kara dawowa kuma shi ma da wannan babin ake to yanzu misali da ya ce ya yi rinda idan muka ce aiki sai ya lalace to in ya dawo kaga ba sai sake alula ba in kuma muka ce aiki sai bai lalace ba mutukar ya dawo dai da misali da a kusa haka ya dawo yana yi haka sai ƙara jin wazi ce to ya dawo gashi kuma ya riga ya Allah Allah irin na sallah to wasu malamai suna cewa wannan duka zai ci gaba da sallarsa wala mazhabi ne ko a wajen ku yafi muku karbi karfi na wala malik a to yanzu in ka ce fa mazhabin malik ma na kana son ka ce yanzu kusan har ba ba malamai daga cikin tarihin sahabi daga cikin tarihin sahabi malamai ba suna cewa ko da an sami ridda ba eh to yanzu shi shi shi yanzu har ai kaga shi ma sai a ce sahabata ka ta Allah ce an samu wasu daga cikin masu rauna nan daga cikin sahabban wanda suka dan yi ridda ai daga baya kuma suka arjin wa'azi suka dawo kuma wannan a wajen malamai kuma ba sa ce musu wannan su ba sabon bane ba kuma wannan falalan ta su na ganin ma'aikin sharafin suhuba din ta dawo musu saboda haka magana mafi inganci mutum ya yi alwala ya dawo a kusa kuma dama ya san abin da ke warware alwalan ba wai bai sani bane ba ya kuma tabbatar babu abin da ya warware shi alwala kawai ya- ya dan yi abin ya yi abin sa kuma da alwalan sa kuma daga baya aka mashi wa'azi ya dawo to zai zai sallar sa wala zai sallar sa amma ba- wannan ba shi ne mashhurin mazhab ba eh amma malam na ga shi ya ya ya- ta mishi shi ra'ayin malikiya ta masa anan Eh, to wani lokaci kuma ɗan tsarin yana da amfan amfani a yau wani lokaci kaɗan ba mutum wahala yana da amfani Eh, an bar shi saboda ya fahimci wato girma abin da ya yi kamar wani lokaci maganar su ne na cewa duk wanda ya bar sallah da gangan bai yi ba sai su ce je maimaita sallah za mu galibi wani salon da ya- da ya kubuce masa sai ya dawo da su misali ya ji wa'azi da ya ce a daina sallah daga baya da ya ce ya ji wa'azi sai ya dawo yana yin sallah da sai a ce to je ya sake dawo da wannan sallolin galibi malamai in ka in ka kula da yanayin tasarrufin su su ba suna faɗa maka tabbas ba za a amsa sallan nan bane su dai suna suna dai son shi wannan mutum ya zama ya ya samu cikakken tuba Wala tana ma shan wahala sana saboda za ga mutum yana yin su da yawa da yawa
eh to mukaddara yanzu a kai dai mu mukaddara shan wuya yanzu mukaddara mukaddara to shi yazo da yake eh, eh, ba dai ba ba kuma ya ki da gangan ne ba kin yi da gangan wannan magana mafi inganci kawai ma ya bata maka lokaci eh ko yayi ma ubangiji bai karba ba wannan shine magana mafi inganci Eh, eh, kamar da su ibn hazm al-zahiri shaykh sa'ib taymiya da sauran malamai suka karrade suka ta suka bi diddigi da ba yanzu misali idan mutum ya manta ko ba mantawa ba mukaddara wata larura ta sa ya yi wasu salloli wanda bai yi cikakken tsarkin da ake bukata ba ba kuma a jahilci ba mantuwa ko wani abin wannan in jahilci ne kaga wannan daban saboda hadisin musu salata ko kaga wannan shi an- ya samu tamshiya amma ya ce a ya manta ne shi ya kaga sai ya kawo to saboda kawai saboda sarari sun yawa sai a ce ba zai kawo ba haka ne zai ci gaba da yi ko da ko hankali eh dole sai ya kawo su na na wannan ayyun guda biyu in mutum ya ce zai yi zai jan mutum su ya amfani da su musamman kamar mutum da ya furta wata kalma aka tarar da sai ya dauki shi a ce a rasa ba ta kare ba kuma mutumin kamar da yi mujadala haka eh sai a ce masa shi siyasa to wanda za a yi amfani da haka a a to mun gane maganar nashi waye waye misali idan aka sami wani wanda ya yi rida akan abin da mu muka rajahe cewa ba sai ya sake alula ba wannan fa a, magana ce na malamai da ba akan masu cewa sai ya sake alula to shi wai wanda wanda yake dan dan wato mujadala shi kawai haka da igina dan jayayya da nabar addini ana iya cewa saboda babin ta'ziri haka ne tambayan ka ko na'am a babin ta'ziri a ce shi sa sake alula a shi cewa sake alula na shari'a ce kuma shari'a ce kan mu kawo abin da mu sauran malaman sun mu ba suna kawo ba mu yan baya su da bai da sun kawo a can baya to ubangiji ne ya nuna musu sun san hujjan muna dai faɗan dalilansu ne amma muka fada wannan abu ai kaga istihsan ne wanda ba shi da iyaka kawai mu kawo abu kawai mu ce haza halalun haza haram tattaru an lahil kadib wanda wani abu ne wanda yake ba yake da tsanani kwarai da gaske mu dai ba hankali Mm. sannan kuma galibi mutum ba koyaushe ne wannan mudakala kawai zan yi kar mu zama ɗabi'a mu kenan da zarar mutum yayi wani laifi ce masa ya mutu ya yarda ko da abin a zahiri abu yarda a ciki to amma kuma wani lokaci malamai suna da ma'amala da abubuwa suna cewa hata idan stafatu shuruf wa tafatu mawani wannan sai sharadai sun cika sai mani uzuri ya kawo yana da muhimmanci kar ku ga komai da azara an ce da yanzu wani in kai in ana da wannan magana kawai sai zai ce ai ka zagi manzo Allah sai aka shi ka kuma zagi manzo Allah da kai cewa kai ba a yanka sau da manzo Allah shi zagi da wajen sau to kuma zai iya zama ya faɗi wata magana wanda yake ba ba shi a zahirin kafirci ne amma kuma yana da uzuri babba kamar hadisin wannan wanda yake ya rabkana yana neman taguwansa abin hawansa ta baje masa daga baya ya dawo yake cewa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wanda ka kafirci ne yayi amma kuma kaga me ya jawo saboda akwai az-zuhur eh saboda haka akwai al'azar da yawa saboda haka in mutum yayi kafirci ma sai ku tsaya ku duba ku gani akwai uzuri ko babu uzuri eh ba wani rigima da aka rika yi shekarun baya a ce wai koda wai biyo ka sake wai miyan kai shafi qur'ani shikenan ta yafta musulunci babu tafsiri haka babu tafsiri ko a ce saboda yazo a muktasar kaza kaza kaza kaza ba za ka kawo abu babu tafsiri ba saboda a yanzu muna cikin wani lokacin da mutane da bukatar tafsiri in ba ka ba sai a shiga uku wasu su- da yawa sai ka ganin ganin su kamar ba ma musulman ba Allah ya kyauta Ah, ina ne muke alhijama ru'af shi ma akwai magana na malamai jini maganan jini najasa ne kuma najasa ba shi jini latin kansa akwai wanda yake najasa akwai wanda yake ba najasa ba wanne ne yake najasa kaula wahida to kamar jinin haila to nifas to banda shi ba na'am dabba da aka haramta ci jininta najasa ne to mala ya kawo bin da uku sai wanne eh addamul masfuf eh shi ma to addamul masfuf shi ma najasa ne sai wanne to me in muka ce najasa me wannan yake nufi in ka ce najasa wannan najasa ce hissiya ma'anawiya ko ko najasa ce ma'anawiya akwai wanda hisiya ne akwai wanda ba nauyi ne in ka ce hisiya ne misali in kamar jini a dabal maso da zai taba ka a riganka ba shi ba ka je ka je ka sai ka wanke shi Eh, wannan shi ne to mu a me muke saboda in muka zo zamu magana kan shi wannan ru'a wannan da shi ma akwai sabani da maganar malamai wajen maganar jini wanda suke su ƙari ne akan waɗannan jirage da kuma faɗa kamar musamman haila da kuma da kuma nifasi wannan malamai ba za na ya riga ya umari a yan- a wanke su to daga nan suna ɗauko cewa wannan kaga yana nuna najasan abu Eh, to amma shi wannan jini misali da za ka ji a jikinka ya ya taɓa riganka najasa ne wannan eh malikiya kake magana ko yanzu ka shiga ka zama ashabul hadith kai ma Eh, eh, najasa ne wannan misali an yi layya an yi layya kayi fida duk ka dan babba da jikinka da da ya sare wannan kowa ne kisa ba dabban na farko ana ce amma da jini ake magana yanzu ba da kisa bane eh to wannan ne duk kun zama ahlul zahir ko eh ka ce dan kun saba dan kun zama mazhabi na su to gaskiyar magana magana mafi inganci waɗannan abubuwa ba da jisa bane a umar dan katsa lokacin da aka cicoke shi ba da jini ba to wannan ya sallan tashi ta ɓaci don wannan jinin mikin da ya rika yi da wannan sallan ta ɓata ɓaci ba saboda haka waɗannan abubuwa kamar da su ibn taymiya ke faɗa abubuwa ne wanda yake inda najasa ne kamar da yawa daga cikin fuqaha ke faɗa kaga yanzu mun saba fuqaha da yawa fuqaha da yawa mun saba musu ibn taymiya ke cewa in waɗannan idan aka ba akan ra'ayin waɗannan fuqaha to shi wannan akwai tawaffur dawa'i wal himam ala naqlihi akwai abubuwan da zai sa dole a faɗa cewa wannan najasa ne saboda yawan maimaituwansa to kuma ba a samu ba sai kawai daga baya ku zo ku fahimci wata fahimta da ba to wani ya daga cikin hanyoyi da ake gane abu wajibi ne ko ba wajibi ba da gaske ne hukuncin ya yi daidai ko bai daidai ba akwai abin da zaka gani yana yawan maimaituwa kuma a cewa ba a samu sahabban nan ko da su dai an samu ruwaya cewa wannan abin da kisa ne ba kuma an san cewa yana yawan maimaituwa to wannan sai su ce a to wannan gaskiya ba yana wajibci da wannan duk abu babu da babuka da yawa wannan tawaffur da wa'i wal himam ala naqli babuka da yawa suna shiga daga cikin irin sa akwai magana kofi shafa kan kofi wasu suke cewa wata karbe yage ba yage wanda kafa ke fitowa bi ke fitowa a gani wasu har su mashi iyaka ce ɗaya kaza bisa uku ko biyu bisa irin wannan haka ko kuma su ce kawai al khufun sai dai al khuful mujallad wanda yake da fata da sauransu ko kuma wani ya zai ce maka wato kamar wato karanta yin karatu a sallar jana'iza da sauransu dole ne kuma dole ba to waɗannan hanya kacce za ka za ka raba gaddama sai ga wannan abin yana yau mai mutuwa ne lokacin ma'aiki wanda dole kawai sai a samu ruwaya in dai ba daidai ba ne za a samu ruwaya in ka ga ba a samu ruwaya ba ana tantama to wannan gaskiya ba ba zai zama abin ba shi yau da aka duk maganar kofi da suwaye duk masu kawo wasu wasu sharɗai wanda babu ma zan dawo bi hamisu kan zaka duk wannan babu shi to arwa'af kamar da malikiya ke faɗa yanzu misali idan mutum yayi haɓo in ya je wanke shi kenan sai ya dawo sai ya dawo ya ci gaba da sallarsa wannan duk wannan babu laifi insha Allah ta'ala wannan abu bata ɓaci ba in dai kaga mutum ya ji ciwo irin Umar dan Khattab kuma ya ci gaba da wato sallarsa bata ɓaci ba to min babu aula wanda ya kawai habo yayi abu wani abu ke zuba tare da shi sannan sai yake magana da yace da a wala hijaba shi ma idan aka yi mutum wato kaho ai kaga akwai ɗan ragowar jini haka to ragowar jini da ya bari duk wannan babu babu laifi wala fasadin ko kuma abinda aka yi tsaga na jikinsa saboda wani jini na ciwo ya fito wala gairi zalika ko abinda ba haka ba akwai magana cewa da azumi hijaban aka yi ta ta warware ko da warware ba insha Allah wannan idan muka zo wannan gaban zamu zamu tattauna shi insha Allah eh lokacin namu ya kuma ci gaba da sauran to ba ne wa amma asbabul ahdath amma dalilai da suke bisa aka kira su dalilai na wato kari su suke janyowa su suke janyo cewa wato za a sami su asalin karin al'adafin abinda suke janyo a sami karin daga ciki akwai bacci daga ciki akwai kaza akwai kaza akwai gushewa hankali ma dai din faɗa a dunkule to shine sai yake cewa fahiyya ma adat ila uku ila khuruj al ahdath galiban shine wanda galiban al'amari suka suka yi sababin fitowar hadasi din wa zalika naw'ani wannan nau'i ne guda biyu ahaduhuma na farko zawalul aqli wato gushewa hankali bin naubi da bacci wasukuri da maye a wani irin bacci ne yake yake sa wato yake warware alula me ba aunin ko da ke gashi na a gaban zai kawo ko bari mu kawo kani labarin sai mu shigo kan maganar bacci maganar bacci akwai magana ba sosai ya ce zawalul aqli bin naumi was sukur da kuma waye wal junun da kuma tabin hankali wal igma da suma fa amma an-nawmul mustaqal wato bacci wanda yake mai nauyi fa yajibu minhu al-wudu ala ayi halin kana wajibi ne mutum sai ya alula a kowane hali ya samu kansa ala ayi wajihin kana ala ayi halin kana na'imu filit ijahi aw sujudin aw julusin aw ghairi dalika mutum mutumin da yake baccin mutukar baccin yayi nauyi yana kwance ne da shingide kenan ko sujada yake yi ya baccin har ya dato bai san me ke faruwa ba kaga yayi nauyi aw julus ko kuma zama wa ghairi zalika wa ma dun al-istiqal amma kuma ba ba mai nauyi ba yajibu minhu al-wudu fi al-idja'i was-sujud wajibi ne sai an yi alula mutakar ya kwanta ko da ba misali ya dan yi bacci a bari yana da abin da muke faɗa amma da ya dan yi bacci su a malikiya abin da alƙazi ke magana mutakar ya kwanta wasu sujud ko kuma ya riga ya yi sujada to wannan wajibi ne sai ya yi alula wala ya jibu fil julus amma ba wajibi bane in yana zaune to kun ji wannan shine matsalar wannan kuma zai bayu mu tattauna wannan shi kuma matsalar bacin nan shi ma akwai akwai maganganu da yawa sosai a kansa yaya ya ruwayoyin su ne maganan bacci bacci mai nauyi meye wato ma'auni na cewa wannan bacci mai nauyi wannan ba bacci mai nauyi bane ba kwanciya mun shari eh mutum bai sa abin da yake faruwa ba wani abu zai faru mutum bai sani ba wacin ya yi lauyi
bari mu karanta mana hadisi na na Anas ibn Malik da hanyoyinsa da yazo a sai wata ila zai kara taimako sai mu kara mu kara dawowa mu tattauna masalar nan ita kanta a akwai hadisi na farko hadisin da zan fara kantawa shine wanda zo a ce as-sahihaini hadisin Anas ibn Malik yake cewa uqimatu salatu al-isha an tsaye da sallah isha wata rana tare da wato masallacin ma'aiki faƙala rajulun li haja an yi an yi ikama ikama akai sai wani mutum ya ce ina da bukata faqama annabi sallallahu alaihi wasallam yunadi hatta nama alqawm sai manzo Allah ya rika yin wato gani da wannan mutumi yana jin bukatunsa yana amsa masa har sai mutane sahabbai da suka zo sallah din da suka bacci aw ba'd alqawmi ko wasu daga cikin sashin mutane kuma sallau sai suka tashi kuma suka sallah ba tare da sai alwala ba wannan haka musulmi ruwaito shi a wani lafazi kuma kana ashabu rasulillahi yanamuna thumma yusalluna wa la tawaddauna sabban mazala sun kasance suna yin alwala a suna yin bacci kuma su tashi sana ba tare da alwala ba an ji lafazi na biyu kafin da Allah mu yi gaba mudakhala ce kawai wannan hadisi kaga cewa aka yi faqala rajulun li haja faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallama yunaji hatta namal qaum yana da bukata shi wancan wanda aka dan saka yashin nan kwanakin baya fitinan ne mai kawo fitina a hadisan maza Allah duk ba shi ne dai haja haja nan ba haja ita ce dai aka maimaita nan labarin ya ce haja abubuwa ne da yawa suke shigowa ciki in dai ba mara lashi to shi da yake mummunan manufa ya da shi mugu mutumi ne kaga sai ya zama ya ce kaga shi ma namiji da namiji kaga sai abu ya lalace kuma da yake daidai mummunan manufa ne amma ita haja wani abu ne da an saba an ce ni haja yanzu kawai don wani ya zo ya ce min kawai ni haja kawai su malam umar sun wani ya zo ni haja sai in tashi in ce mummunan zato zai wannan to ga lafazin wannan shi lafazin farko na hadisa an gane lafazin farko na hadisa anas cewa yayi suna yin bacci su yi sallah ba tare su yi allah ba wannan ruwaya ce daga shu'ba ibn hajjaj daga qatada ibn da'amat as-sadusi daga Anas ibn Malik hadisi ya tabbatacce to akwai kuma lafazin Abu Dauda shi lafazin sa shine kana ashabu rasulullahi ala ahad kana ashabu rasulullahi ala ahad rasulullahi yantaziruna al-isha al-akhir sabon manzo Allah a zamanin sa suna jiran isha ta ƙarshe hatta ta haƙiƙa ru'usuhum har sai wato kansu kawunansu suna wato rangaji suna ƙoƙarin faɗi kamar alamun bacci ya abin da kenan suna ɗallayi da kansu sun mai sallin sun tashi masu su salla wala ya tawaddauna kuma wato ba sa albala su kaka ina magana masu cewa karkai wani lallayi haka alama cewa wannan fa ba wala ne zama zabiti ba wala ne zama ma'auni ba kaga sabai suna yin wani abu mala yace wannan ina rukantawa daga al-muharram na ibn abdul hadi yace wa fi riwaya inda inda al-baihaqi laqad ra'aytu ashaban nabi anas ina ya ga cewa ina ga na ga sahabban manzo Allah yuqawuna lis-salati ana tayar da su sallah hatta ni la asma'u li ahadihim qatitan har ina jin ɗaya daga su yana yin munshari thumma yaqumuna sai su tashi fa yusalluna su sallah wala tawaddauna ba ta da su alwala ba munshari an ji wannan ruwaya shi ba ta ita ma to shi ne sai ya kawo magana ibn mubarak ibn al-barak ya cewa haza indana wa hum julus yace wannan sai dai in suna zaune mu a wajen mu suna zaune ne suka dan yi bacci har kansu ya nemi ya dan yi rawa haka ya dan yi tangadi kansu amma ba wai suna kwanta ba wannan shine ba shine abin da maliki yake faɗa ba wanda kan an kwanta ko da bai bi ba an kwanta su a wurin su ya warware sai yake cewa wa qadru ya fil hadith ziyadatu amma an ruwaito wani ƙari a wannan hadisi tamna ma qala ibn mubarak wanda zata hana abin da ibn mubarak ke faɗa yace in tabbata in ta tabbata wanda kuma izali ya tabbata awaha yahya al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan ya ruwaito an shu'uba daga shu'uba an qatada da qatada ibn da'amat as-sadusi an anas daga anas ibn malik ruwaya ta tabbata kana ashabu rasulillahi yantabiruna as-salata sabon manzana sun kasance suna jiran sallah fa yad'una junubahum sai su kishingida fa minhum man yanamu daga ciki akwai wanda yake bacci a kwancan ma thumma yaqumu ila as-salati sai ya tashi ya tafi je sallah قال قاسم ابن أسبق قاسم ابن أسبق شين يروي توانا حديث يتي حدثنا محمد ابن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان حدثنا شعبة لإسناد دقجي زواج قتادة زواج أنس أنس يفعل وزن الأبان سنة فتية ga ruwayan wannan ruwaya ruwaya ce tabbatacciya shi yasa ibnu qattan yake cewa huwa kama tara sahihun wannan ka gani a ruwaya ce tabbatacciya mai ruwaya ta imamin an shu'ba fa'alahu daga ruwaya wato wani babban malami shine al-qattan yahya al-qattan daga daga wato shu'ba ibn al-hajjaj daga kuma qatada ibn da'amat as-sadusi wannan duka zakakure da harkar nan baka tunkuɗe musu hadisi da tsammanin ka yace fa'alahu ka san haka to shi imamu ahmad shi da aka tambaye shi kan wannan hadisi sai ne cewa qad ila ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala an hadith anas akan hadisin anas annahum kanu yadji'una cewa suna kwanciya suna bacci amma kuma suna yin alladin da sun kwanta din qala sai ce ma qala hadha shu'batu qad yace ni dai ina jin usba bai faɗa wannan magana ba gaskiya to waye ya kuma kina malamin sa ko dai malamin sa al-qattan ko kuma zuman sa abokin sa shine muhammad ibn bashar shi ne cewa ya kuskure wa qad ikhtalafu fi hadith anas sun sabani a hadisin anas bin malik inji shi ma da yake faɗa cewa sun sabani a hadisin anas wani wani wasu suna ƙara wasu abubuwan da wasu ba sa zuwa da su to imamu ahmad shi ne yana ganin wannan riwaya kamar kamar ba shi bai karbe ta ba kun ga an ce an kwanta an ce kuma an yi numshari to menene ma'aunin bacci mai an ce kuma kai kai har yayi lalle haka kai har ya ya dan zabi daga asalin yanda yake daidaituwan sa to yanzu menene asalin ma'auni na bacci kuma kenan ma'aunin bacci mai nauyi meye ma'aunin bacci mai nauyi ta yaya za mu gane bacci mai nauyi
ba zai san me ake ba
yuqaduna fa amma kaga ruwaya cewa yuqaduna bari in kara ce yuqaduna lis-salati hatta hatta inni la asma'u al-ahli maghatitan thumma yaqumuna fa yusalluna wa la yatawadduna haka haka la haka suke labarin shi haka yake hadisi to Alo magana Imam Ahmad to yanzu shi Imam Ahmad imam abu an tambaye shi kan alqattan yace mu mu ga yana dai ko da yake yana dai magana ne kan wato sanin ilal na hadisi da sauransu yace mu mu san irin ya alqattan ba kaman haka Allah ya halice shi wato shi suna daga cikin waɗanda ake kira huffaz ne kuma mutqinun ne su ba ka cewa kawai sun su ne ba da dalili gaskiya yahya alqattan dabaka dabaka dabaka ne ko sai akwai dabaka sai imam muhammad shine imam muhammad إسحاق بن راهوية يحيى بن معين علي بن عبد الله المديني إلى إلى wannan da bakan su daya wannan duk zakakurai ne kuma su sun yi sa'a wani lokaci ire ire wannan wannan kurakuran ba a cika samun wasu da su suna yin ruwaya da littafin su sun fahimci cewa wato duk babu wani ingarman doki sai yana kuskure to amma wanda suke sama su kuma su galibi su suna ganin akwai wanda suke ganin su ina kamar Yahya al-Qattan zai zo yanda muke katin da shi zai ga madini ya haddace ya hada shi kuma sai ya koma kuma sai ya rubuce to kaga akwai yiwuwa kuma zai dan rasa wani dan lafuza kuma shi zai da subuce masa to ya hayar qattan abdurrahman ibn mahdi sufyan ibn uyayna waki ibn jarra ar-ra'asi wannan da baka su daya da dabaka su daya kusan wasu su mara ga a lokaci ne suka dinka rasuwa to sai kuma dabaka su imam malik su a dauri su shu'uba ibn al-hajjaj inda sauransu wannan dabaka su daya to sai kuma dabaka su a tabi'i tabi'ai kanana su qatada irin su az-zuhri abu isa as-sabi'i da sauransu sai ibrahim an-nakhai to in baka san wannan dabakan ba to gaskiya abin ba zai dole a daga rike adadin dabakojin kuma yawan mubarasa yana taimakawa in ka haddace hadisan galibi waɗannan hadisan in ka je ka sami al-muharrar ɗinka da bulugul maram ka sa makan karanan haddacewa to in ka haddace sai ka da duka komawa kana ganin asani din kana rikewa da isnadojin su to wanda zai taimaka maka insha Allah ta'ala lokacin da zaka ji katina hada ire-iren wannan abubuwan lokaci kana yi yana da rushewa da ana samu ai Najeriya ce ko amma ba Najeriya ce ba kana yi yana da rushewa amma ana nan insha Allah wani lokaci zai ga ubangiji an rike maka hankali shi abinda ilimi ke so shine shay'an bashaya kar ka dauke shi lokaci daya kamar wani kwataniyar ruwa to zaka jike kuma kai baka amfana ba to yanzu ya lami da waɗannan hadisan menene menene wato mafita kun gare ga ma'aunin da aka faɗa ko dai mu ba ɗan uwan mata ilal su yau suke yin fikihu a ba su gari to sun ba ku gari wai to a gasken magana akwai ruwaya guda daya wacce za ta taimake mu wajen ta bambance mazare da abawan wannan ruwaya wannan ruwaya akwai dunkulewa akwai sakin baki a wasu wurare ga asalin minti uku to insha Allah za mu bari mu karisa to sai kila sai kun turo mun kenan ko ya ya wannan ne to ina jin malam sai kun turo mun da na to na'am a akwai ruwaya wanda abu ya ala al-mawsili ya ruwaito ruwaya ce ta sa'id ibn abi aruba da qatada ibn da'amat as-sadusi ina ruwaitowa shi ma dai daga haris kaga wannan sa'id ibn abi aruba yayi ma shu'ba mutaba sa'id ibn abi aruba ya daga cikin manyan malamai yan kasan basara wanda su ma sun haddace hadisan qatada ibn da'amat as-sadusi to ya kawo mana ruwaya wacce za ta taimake mu wajen fassara wannan bacci mai nauyi sai sai lafazansa shine yad'una junubahum suna kwanciya fayana muna sai su bacci faminhum man yatawadda a cikin su akwai wanda ke alula wa minhum man la yatawadda a cikin su akwai wanda baya alula wala ya ta dan wato ya dai ƙara bayyana abin yadda abin yake Anas da Alaba ya dinga bada hadisi ne ba su dai ba su bi ba wani lokaci yanayin ɗabi'a na ganin cewa ga abin da kuke bukata sai ya faɗa a dunkule wani lokaci ya buɗe wani lokaci ya rarraba bayani yadda suke magana mafi inganci shine idan aka samu kai yayin da kai bacci baccin naka ya koda ba wai kayi kayi wato munshari wannan shine ba auni ba wani da yin munshari amma kuma ya san me ake yi shi ya da saurin numfashi munshari ne shi wani kuma ya fara gengedi ya yi ta wato gyada kai kenan alamar cewa wato shi haka dai ɗabi'a su take to duk wannan ba ma'auni bane ma'auni shine shi a karan kansa baccin nan yayi nauyi a wajenka ko bai nauyi a wajen fa minhum man yatawadda wa minhum man la yatawadda wanda yaji cewa shi wannan baccin yanzu ya riga ya warware tun da ba baccin ba ai ba yaki ne na cewa an samu hadisi ba an yi shi da Allah ya tiya kawai to shi ya rajaya da tasa shine baccin da nasa bai nisa ba sai ya tashi je ya alura ai sai ce tashi sallar sa amma yaji cewa baccin nasa shi bai hankalci abin da ke gewaye da shi ba har wani abinsa ya faɗi har an tashi ya je su sujada har an tashi an gama wala dalil kawai to kaga wanda ya bace yayi san ma ai bisan ko bizumi aka yi to Allah sai tashi kawai je Allah sadaka fa minhum man yatawadda minhum man la yatawadda wannan zai maka bayani akan duka hadisan baki da cewa zaka sun kwanta wanda ya kwanta kuma ya tashi ya je sallah to bata sai bata sai ya hankaci abin da ke faruwa wanda ya mun shari halin ko ya tashi ya sallarsa to ya hankaci abin da ke faruwa wanda kuma ya tashi ya je alula to wannan shi bai hankalta komi ba eh wannan insha Allah shi zai zama mana fasara na wannan hadisi wanda malamai an ta wato wato ƙara wa juna sani akan akan su wasu ce ma wasu ba su da hadisin ba kamar Imam Ahmad yana ganin wannan ƙarin kamar kamar kuskure aka yi wani ya ayyar qattan kuma shi wato ah, Muhammad ibn Bashar ah, yake ma raddi akan wannan na an ce lokaci yayi insha Allah sai mu dakata anan abin da muka tafi da Allah ya ba mu nada abin da muka shirya Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan na biyan kabar sai kun tura mishi na da yin shi wanda na farko na'am
na farko wanda na ɗauki